إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ganin ina ga darasi na wani zama yau da bakwai ko ga shi da Allah subhanahu wata'ala ya haɗa ma markas ahalu sunna wal jama'a wanda ke bulkar da abin nan da magaram jamhuriyar nijar izami darasi na ɗari da bakwai cikin littafin motsa ta imam malik rahimahullah muna dai cikin kitabul hajj sati da ya gabata mun yi bayani kan kwana a makka kuma a kwanakin mina wanda yake mina wasu wanda aka ba uziri na kwana a makka waɗanda suke da hidima ta alhazai suna iya kwana a makka su zo su jiwon su koma amma ba shi ba ba damar mutum ya kwana a cikin makka koma a minan ne ba a kwana a wajen iyaka ta mina ganin cewa mina tana da iyakoki kamar yadda arfa take da haka muzdalifa akwai iyakoki wanda duk wanda yake cikin wannan iyaka ko a ƙarshe yake to kamar iya tsakiya ce ta mina ko muzdalifa ko arfa babu wani wuri da aka kayyada a mina sai ka sauka a wuri kaza ne yayi ko ta hilada haka a arfa haka a muzdalifa babu wani wuri da aka ce ladan shi daban ne da wani bangare duka wurin aka ma matsayi guda da makaranta baya na salamata hata arfa yace wa qaftu huna wa arfa kullaha mawqif haka yi a muzdalifa cewa na tsaya a nan amma dukkan arfa wurin tsayawa ne babu ko dutse ko kusan dutse ko ina ne babu wurin da ya wani wuri matsayi a wunin arfa duka arfa arfa ce haka muzdalifa muzdalifa ce din da ka kwana ɗaya ne haka ita ma mina din da ka kwana ɗaya ne amma sharaɗi ka kwana a cikin minar ka zama ka wuna a cikin arafan a wuna a kwana cikin muzdalifa din da yawan iyakoki na sanannu kuma alhamdulillah yanzu dai iyaka tana bayyana a hili nan da manyan alamomi shi ne darasinmu da ya gabata yanzu sai ramiyu da jima'a jiwa ta jamara wannan wurin jiwa wanda sunna ce daga cikin sunnoni na jefa duwatsu a wannan wuri jefa duwatsu shine domin abinda yake zauwa kan mutane wannan labarin gani ya zo cewa a lokacin da annabi ibrahim alaihissalam ya nemi yanka isma'il a tarihin nan aka kawo shi dan yakan bujiro mishi jehe shi har zuwa da wuri to abin da ake so kai dai a yanzu wurin ka sa a ranka wata sunna ce ba cewa ba wai shaidani ne kake jiwa gashi nan wanda wannan sawa wannan abin aka shaidani ne a wurin ake jiwa har ake cewa babban da karamin da uwal suke ba da ibara ta shaidan babba da karamin sauransu kuma wannan shi ya kawo daga abin da ake gwadawa abin mamaki aikin haji wani iya tsinuwa la'anakallahu wani iya jewa katon dutse wani jewa da karfi iya bara iya zagi su dai shedankin ne a gaban su ke ji ba wanda wannan shi yasa duk abin da nan na jahilci a wurin sawa cewa shedani ne a wannan ramu to rami uku ne a yana yake ta kai ga saka matsala kenan ko shi ma rabuwa yake daban-daban gaskiyar magana kurin sunna ce daga cikin sunnonin aikin haji tana ibrahim alaihissalam sunna ce ka yi jihu tsakowa bakwai a kowane rasar da ka jewa a rami guda kwanaki ɗaya biyu in kai na uku ka jewa a rami duka ukun gaba ɗaya kurin wanda zaka akan kurin kana aikata wata sunna kurin shi ne abinda yake kanka kurin na ba wani cewa ga shi ka babban wahalar kana ilimi a rarraka kana mai kaza kaza kaza wannan shi yasa aka ce ai wani ai da yashi da yashi shi dan shi dan ya rama haka suka ce a wasa mu me a ce da ba me ba ce ga haka a ce da yashi shi dan shi dan ya rama ya rama shi ma wai wanda ya komo da aikin haji kuma yake aikin banza shi ya ce shi dan ya rama Allah shi ya to zu wannan bayanin wannan sunna ce ta jiwa zai maka yawara cewa haddathani yahya an malik annahu balaghahu anna umar ibn khattab kana yakif inda al-jamaratayn ulayayn wuqufan tawilan hatta yamalla al-qa'im cewa labarin da yake ciki malik ya samu labari umar ibn khattab radiyallahu anhu daga nan ma cewa malik ya ce balagani kaza kake na akwai wani wanda mun malik bai gaba umar ba ma umar ba malik san bai gaba sahabi san a rayuwar shi ba inda ya gano sahabi ko da karamin sahabi in sa annabi malik malik tabi tabi ne ya ga dai almajiran almajiran sahabbai ne shi ya ga almajiran sahabbai amma bai ga sahabbai ba shi ya ce tabi tabi tabi wanda ya ga sahabi ba shi almajiran sahabbai shi malik tabi tabi ne kenan a cikin mataki na uku to kenan to yace malik yace labari ya same shi to kaka nan ba akwai ta hanya ba babu wane ne ya gaya da malik daga umar ba amma da labarin da aka samu daga umar cewa ya kafi inda jamaratain ulayn yana tsayawa wajen wannan wurin jiwa guda biyu na farko simatul kenan ta adana da wusta kayan aka bakin domin uku ne ɗaya biyu uku to an san asali waccan inda ake jiwa ita ta ukun wannan da su jami'atul aqaba ita bayan jiwa ta ba tsayawa kurin hucewa ake ba tsayawa kurin huce ake to amma akwai sunnar addu'a a bayan kai je wata daya zaka dan samu wuri kai addu'a kalli ka'aba kai addu'a kai addu'a to kan kai gaba ka je hita biyu ta ma kai je hita kai addu'a ka addu'a to kan kai gaba mun zaka ta uku kurin huce ake to nan abin da sai ga maka Umar bin Khattab yana wata doguwar addu'a har mai tsayuwa zai kosa wani shi ne maganar cewa wani mutum mana mutum zai kosa a kan tsayuwa da yi wannan lalle akwai tsayuwa da addu'a a wurin amma maganar cewa don akwai masu kacewa iya karanta kusan abin za a karanta suratul bakara na abdullabin umar sai dai hanyoyi da sun tabbata dai na magana iya jimawa yana addu'a wani wurin to shi da yanzu wata wannan ruwaya isnadin hadisin yana da rauni da ifin hadisi ne kan ka'ida ta asalin abin hadisi amma masala ce sananna dai ya tabbata hanyoyi tabbatattu yin addu'a a wannan wurare illa a yanzu wani abu ne wanda iya da wahala a yanzu ka iya wata doguwar addu'a domin kaɗankin ma ana yi ana kora ku suna kora ku da aka ce a tsaya a yi dogon addu'a a cunkoso na yanzu ta wurin zai shaƙi ta wurin zai rikici mana ya cin ba shi gaba da shawala shi sa ya zafi da da wurin gama dama kana yi sana tura ka kana yi hanyar haka ina ka wuce don babu wani damar tsayawa wata dogon addu'a a yanzu a wannan wurin balle kuma a waccan ta akaba ita ma bayanta duk wani abin wani akwai hikima cewa ko a yanzu balle a da in aka ce ko a da kima balle a yanzu a ce bayan wannan abin ka tsaya kana dogo a da wurin abin bai yi wa tsarin zai zai samu matsala gaskiya amma su kan suna aikin su cewa in gaba in gaba in gaba in gaba in gaba har dai a samu tunkoso ya rage a wurin to dai yanzu da ko a da amma wannan isnadin hadisi na da rauni wa haddathani an malik an nafi أن عبد الله بن عمر كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة abinda yake wannan ruwaya cewa abdullahi bin umar yana tsayawa nan can labarin umar ne muke magana na rashin ingancin ruwaya nan kuma labari na abdullahi bin umar shi aikin da yake alurin yana tsayawa yana manaka yana tsayawa wajen wannan jimrakin guda biyu ta harko da ta biyu duka wannan sai ta nan asibitin olaye ne ke na harko guda biyu don wuri uku ne kenan abiyin na harko yana tsayawa kuma ce hukufan tawilan yana tsayuwa mai tsawo ta misalin bakara ake karanta ma wani nan ke nan abu iya jima kware a cikin abubuwa da a dani iya da wala a yukabbiru Allah wa sabbihu wa yahmudu wa yad'u Allah yana kabbara kuma yana tasbihi yana godiya ga Allah yana addu'u yana roƙon Allah a duka wannan wuraren ya kabbara ya tasbihi ya gode ma Allah a wannan wuraren daya da ta biyu wala yaqif inda nan aqaba amma bai tsayuwa a wajen jamratul aqaba kenan ta karshen wadda ga ita karshen menene kuma sai farkon zuwa makka wannan shine abinda kaga nan ko da wacce ruwa bata inganta ba ta kama to ta bila wani ita zan ta inganta kaga dai mas'ala guda ce ta yin addu'a wurin addu'a ne kuma inda dama ka amma su wannan cin a yanzu wannan dama tana da wahala ba amma an bar kama kai dan ba ma dama gaskiya a yanzu an bar kama kai sai yace wa haddathani wannan ruwa ta inganta ta Abdullah bin Umar yace wa haddathani Malik النافي أن عبد الله بن عمر كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بعقاته نابن لك سوى كما عبد الله بن عمر ينا كبر عند رمي الجمرة لوكة ديكي جيهم ونن مجيوا كنا ونن رمى ورن جيوا أقوى كنا الجمرة ورن داكي جيوا ونن أقوي كلما رمى بعقاته دل لوكة دي جيوا الله أكبر الله أكبر قوة كنا قوة tsakuwa guda ana mata kafara a lokacin jiwa wannan abin da ya tabbata daga abdullahi bin umar kenan aikin su dama asali na zama yana kafara kuma baya na makinan sahabbai suna irin wannan aiki bayan shi duk da in ce musu da yawa akan kawo irin wa'annan labarai an ce annabi ya kaza amma kama sahabbai sun kaza sun suna kawo manganin saboda karantar da kai bayan annabi abin ba shaye shi ba abin ya ci gaba da gudana yadda ya yi bayan shi ma haka ake yi gana kenan hanzu kenan magana tana na a wurinta na yin kabbara a lokacin jiwa na jamar wa haddasa ne an malik annahu sami'a ba'd ahli al-ilm yaqul al-hasa allati yurma biha al-jimar مثل حسن الحذر قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إليه abin da yake wannan ruwa ta maliki cewa ya ji daga cikin malamai da malamansu suna cewa to an yi maganar jiwa ko wurin jiwa da menene ake jiwa ya ce suna cewa kwatamcin ya ce alhassan lati yurma biha aljimar suna magana kan tsakuwar da ake jiwa wannan wurin jiwa da ita misal hasal hazar kwatamtin yan tsakuwa wadda ake jiwa za a tsakanin yatsa biyu wani ba cika hannu ba ake da ƙasar dutse tsakuwa ƙarama wadda za a sa tsakanin yatsa sababa da bama a jiwa kaman wake sun su kaman zaman wake ko dan aka ce san zan wake zai kwanta da wani abin wannan babu shugaban fula a ƙarƙin shi dan karami da haka tsakuwa karama ba ƙatuwa ba to wannan tsakuwa da ya bayani sun haka ma malik yake cewa wa akbar min zalika qalilan a'jabu ilay wa tai dan tsakuwa kenan ta dan ciwa karaman ga da dan ƙara girma malik ce ya san mai dama mai sunan tsakuwa ba kenan ba ita karama tsumur ba dama dama da babu iyaka da hajjam gina shi ne almuhim ba dutse ba abin za a cewa a nan a jewa gudan wannan dutse katon da kuwa jewa ta wai mai jewa mai ƙari haka zai cewa wannan bai mutanen in kawo jajaye wani haka ce gaman duka mamaki kun jahilci ko na kun shi dinda ba ya tato dole a jahilci kenan shi ne kuna magana kenan mai aka ce tsakuwa dai mai dama karama da take zaman suka ce kamar alkama kamar wani wani gun ba su kai aljuwa ba lt kamar zaman aka ce dan wake ko wake za mu ce sun haka ne dai amma dai mana ce l karama wata yi waken kaɗan haka sama a jewa sai to kenan shi ma daga nake ce a ajabu ilayya kenan mai ɗaya dama dama ta yi birgi shi ya yi goyon bayan a yi da ita magana kenan ita ita karama wa haddasa ni an malik النافي أن عبد الله بن عمر كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق هو بمنى fala yanfuranna hatta yarmi al-jimar min al-ghad nan abinda yake magana wanda rana ta hada mishi a tsakiyar kwanakin yanyane na nama kwanaki na mina mina a tsakiya ai mina bayan ranar sallah kwanaki uku ne kwanaki uku ne na harar sallah tunai ka magana tsakiya kenan an yi kwana na washe garin sallah na ɗaya an yi na biyu bayan na biyu ai akwai na uku manta akara ko manta akara ne ko manta akara lasu malik magana jirgiri wanda zai cika kwana na uku to idan ka bari a kwana na biyu rana ta hada maka amina ana shi na ce dole ba ka huta ba daga mina sai ka yi jiwa rana ta uku wanda haka ne ba matsala ka haka ne da magana kinan wanda yake so ya shiga cikin wata ajala gaugawa na an baka dama bayan sallah ta layya kai jiwon kwana biyu kamar da ake mahiyawa a yanzu haka ne kenan an baka dama amma kakka bari rana ta hada maka amina domin ta hada maka amina kenan ka shiga kwana na kan muka sana ka'ida kowane kwana dare ake fara yi kahin wuni wannan shi mahiya bai cikin kwallon mutane sai yi ɗauka ya an yi wuni ake dare kuma ya zama ta mutu ahira ya ce maka ya ce ba daren juma'a ya san alamishi ce kenan anan kawai daga ata daren juma'a shi yana daren juma'a mutum tambaya ita mara alamishi amma ba amma ba daren juma'a ba sauran dare mutane musu ka aka da cewa dare yake farawa kafin wuni to kaida ta shari'a kullun dare yake farawa yau misali muna yau muna misali laraba ko dare yanzu muna cikin daren alhamis idan ka ce alhamis daren da ake farawa kafin wuninta wannan shine kaida in za ka magana kuma cikin sauƙi yanzu mutum cikin sauƙi misali yanzu muna cikin sha'aban ana yau dubo hari a ranar tana haɗa shi an ga wata a ina muke ramadan muke sai muna cikin bari magana muna cikin ramadan mun ku hara kenan muna harkon dare na ramadan harkon dare na ramadan haka ne wannan shi ke kawo ɓangaren ɓangaren haka ce ɓangaren suna aka samu ɗan rikici mu a nan domin sa'alar jamhur banda imam malik in aka ahi yaro misali a yau yau laraba idan tun daga asuba ra'afin da inda ke to har zuwa fadawar dare yau muna wunin laraba annan sallallahu alaihi wasallam ta yi aku an yau masabi ana yanka ma yaro wuni na bakwai to wuni na bakwai kenan su jamhurin gaba daya suna kan tun da wannan yau mun laraba yau a ce laraba ya samu laraba ko awal ya samu laraba ke a ce laraba daya laraba daya alamishi biyu juma'a uku subudu hudu ladi biyar litinin shidda talata za a yanka ba laraba ba ana kan ka'ida amma shi imam malik ne fasar cewa he cayi sai a hudda ranar haihuwa bata cikin lissafi shi imam malik duk da cewa wasu malaka sun ce a hatta cikin malakan suna ga sayan abin ba wata madogara suna ga fasa da wata madogara wajen imam malik za a dogara a kanta a hudu misal da hudu shi hatta wasu malaka sun komo daga goyon bayan wannan fikin sai imam malik ta magana hudu wannan ne ko da mun jamhuri kan haka suke kenan a nan idan aka haifa maka yaro inda dare ne inda ba da ka samu ittifaqi yau laraba rana ta hada aka yaro to anan da malikiya da tabin gaba daya ranar laraba za a yanka me ya masalar yanzu muna da ranar alhamis zama da yaushe ne yamma awal alhamis haka alhamis juma'a subutu ladi litinin talata laraba ya yanka an yazo daidai din aka aihu da magariba zuwa asuba to anan da malikiya da wacece gaba daya wannan rana in ta kewayo ta wuce yau misali laraba ta dare ko har asuba aka yaro laraba za a yanka wannan kowa da haka nan inda ka samu matsala a cikin yawan a daga asuba zuwa fadawa rana nan ne yake da saɓani a wajen imam malik ba a sa wannan rana aihuwa shi ne kenan shi sa ta a yanka laraba in ta kewayo shi a wajen malikiya ɗaya ne da daren da wunin gaba ɗaya a malikiya ɗaya ne ko inda asuba ta yi har zuwa asuba waccan ko aka a yaro za a yanka a wannan ran take za a yanka wajen jamhur kun ga shine magana mai kuma madogara ko kwara ta yi zaman hujja kanta cewa a yi wa yaro lissayi ranar da aka ahi shi kuran yau aka yaro tun daga asuba har zuwa magariba ka samu yaro kurin ka sa suna rana waccan wata wuce yau laraba ce ya ka ce suna talata laraba wajen a wunin laraba amma magana a wunin laraba daga asuba zuwa faɗa rana ran laraba aka haihu ya ce suna da talata ne don laraba ɗaya ne wannan shi ne kuma za mu gani abubuwa ba na hili mutum ba na bai kaga ban aikace misali yanzu a shahararren lokacin da annabi ke ba labarin babu wani wanda Allah ya rike mata hira na mutum gudan shi annabawan Allah Yusha yaron Musa da salam annabi ce shi kadai aka rike mata hira na me yawa kana Yusha yayo bayan kun san banu Isra'il bayan sun tsallaka ruwa Allah ya musu umarnin yaƙal mutanen Araiha ko mutum Qudus sun kasa sun gwada gajiya wasu bus iyawa Allah musu jarrabawa da shiga cikin atiyi ko cikin imuwa ko to ai wannan imuwa da aka shiga aka hana su shiga su musu cikin baita makaris kuma sun bar masa wasu kan zama cikin dajin wannan tsawon kusan shekara arba'in to a wannan shekaru duk wani dattijo da mutu tun daga musa harun duka an suka mutu cikin dajin wannan ba wanda shiga musa ba shiga gari ba haka harun ba wanda shiga cikin garin baita makaris daga musa har zuwa har zuwa duk dattijo to lokacin da suka samu warwara daga wannan dinwa Allah dauke musu kuma zaka ba su samar damar su je wannan garin iya nan kan gabuci Allah ya umarnin ku shiga ku yaƙi su ku kama garin wanda sun shirya yaƙi an an kulla gwabzawa tsakanin su da kahure na Baitul Maqdis zamu ce ko azuci araya suka ce anan ana bugawa ana bugawa Allah ya ba su kora su musulmi a wancan musulmi ne ba yahuda ba ma yahuda maganar musulmi suke a wancan zamanin don suka tare da annabin Allah suna jihadi fi sabilillah ai wannan abu ne matsalar matsalar yahudawa wacce banu isra'il wannan abu ne wanda a qur'ani ma akwai shi to su kuma akwai tarihi Allah wasu umarnin shiga baitul maqdis to shi sai su juyi abin sai su ce su kadai suke da haƙƙi wannan garin ai Allah ma a qur'ani ma Allah ba ku ya ba ku labari Allah ce shi ne garin mu nan ce kasa mu tsaki ku cika garin Allah ba mu damar ya kata sai su bar cewa ai Allah ya ba su umarnin shiga bata maqdis a matsayin manzo na Allah jihad fi sabilillah akan doka ta Allah ba matsayin makabila bane ba to su suka mai jiya ban sai kuma akan matsayin kabila sai kuma matsayin kabilanci kenan suke korewa wannan gan ba mai haƙƙi wannan garin sai su alhali garba tarihin ai su huta suke daga wa annabi yusuf shine dan yankin palestine shine dan yankin shine ta masar yayin shekaru masewa kuma Allah ba su umarni cewa su dawo gida daman can suna zaman yanci yanci rani ne duk sun jima sun yawa amma suna yanci rani suna cikin gallazawa cikin aikin musa alaihi salam an aiko shi ga fir'auna kuma aikin musa na biyu bayan magana fir'auna ya ɗauko banu isra'il ya mai da can palestine shine aikin musa alaihi salam a wancan zamani kenan da musa da ya ɗauko su an tsali alakata fir'auna sun kuma palestine sun shiga yankin amma shiga gari ya musu biya kin Allah ya ba su umarnin shiga na garin akan jihadin fi sabilillah to an zo ana ana buga ana buga ana bugawa sai ran juma'a ne ta korba cikin sahih bukhari sanan wurare an zo ana bugawa to yayi kora rana za ta fada su kuma a ka'ida a shari'ar su rajum ma'aikata rusudu ba aiki ba komi ba komi ko ko yake komi ba yi ba in bai sallah ba komi a ranar to su kuma kenan ran tawa da zaki tsaye zai shi ne wani annabin sai ya ce ya Allah ni dai ina ba umarninka an tsaye umarninka Allah a tsaye mata rana a tsaye da ita don a bashi a bashi sa'a guda ya ce tambaya sa'a guda yake so a bashi kayan ta faɗa eh hai Allah bashi dama annabi da shi kaɗai aka rike mata rana eh da ya ƙare fatatakarsu ya ƙare takwan abin ta hiya kuma kamanta to wannan shi ne a lokacin da lokacin da kaga wannan daren juma'a ne kenan ga ranar daren juma'a an shiga subdu na magana kenan subdu ce kenan daren juma'a da dare ranar daren subdu yake shi ne aka kawo ganima bayan ganima mai yawa an tara an tara to adatan kayan annabi isa salam mutanen musa mutanen sai sau da annabawa suka yaki in yi annabi yaki ganima tara ake gaba wuri guda sai Allah Allah ya kuta daga sama gaba ɗaya ta kona min gaba ɗaya alama Allah mashi aikin shi kenan ba bukata kuna shi gaba da ana kallo ya tsaya ana kallo a tara ganin duka guda duka wuri guda baya a tara ganin man gaba da wuri guda kuma ta shu daga saman ta sadawa sai ta kona kun ya tara ganima ya tara ganima an tsaya na kallon wuta wuta tana zawa ta wuta ta taba kaya ta koma ta kona ba wuta ta zo taba ta kasa ta kona ba kenan akwai matsala kenan akwai matsala cikin wannan abun shine ne ma yaya akwai matsala cikin ku akwai sata akwai abin da saura ciki fikun gulul to yanzu ya za a yi sai ce yanzu abin da za a yi da yake suna da kasa mun kabila gida goma sha biyu wannan don ya samu a ina da wani a wata famila ka satar sai ce ya kowace kabila ko wani mutum guda da zo mu gaisa da shi na wata sanarwa ta Allah iya gaisawa da wanda yake da barawon a cikinsu hannun shi kafin riƙe hannun mutum ya riƙe hannun a cikin hannun annabi annabi shawa ya ce to fikum a cikin ƙwararwa yake fikum al-hulul ku je ku bin duka na an ga an kenan an kebance kabile na barawo yake tun an kebance gidan eh mun cika musu cikin na ba ka wani kan saniya na dinariya ya bani dinariya kansa dinariya ai shi ya kasa kuri ga kon gaba ta zan manza wani abin kasa kurin bare shi kan dinariya ga ko an tsayawa ba bane gaba karma arziki bane ba to wannan kan dinariya shi yasa kasa kuri yasa shi ya boye aka hudu ana sa cikin kaya wuta ta kuna gaba daya kowa ya huda to kina muna sun magana kina kina abu ne kaida a shari'a kurin wuni iya ko wata rana ana hara daren takahin an ce dare wanda yake bin wuni shi wanne ne na mun karanta wani dare ne shi kuma a gaban wuni yake wunin arfa daren arfa ita arfa an ba da dama cewa na wace duk wanda ya shiga arfa kayan kita alfajar a ranar ya samu arfa ita arfa ce aka ba ni damar saboda rahama ta Allah duk wanda ya zo arfa har hake to alfajir in dai shi na arfa to ya samu arfa a ran shi ta shine wuni wanda yake daukar hukumcin dare wanda yake daukar hukumcin wuni da ya wuce shi yanzu yanzu muna magana dai ta annan magana cewa wanda ya waye gari a cikin kwana na biyu ya bari ran ta fada jiwa na biyu na kwana na biyu to anan ba zai huta bai koma gida sai ya yi jiwa ran ta uku na yin waka samu a yanzu wasu suna komowa an aka yi jiwa rana ta biyu to ganin wasu masu neman jiran mota sai su komo hema sai su zamana suna jiran bus mota idan bisu ba ta zo ba an kawai ran ta hada maka shi ke kwana za ka yi dole ka kwana ka yi shi fana magana ke nan وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين وأول ما ركب معاوية بن أبي سفيان na abin da yake so kawo cewa asibin muhammad kenan yake ba labarin mutane asali idan aka yi jiwa na jamara a kawai ake tahiya ko a dawo da kawai ake zuwa ana dawowa farkon wanda ya fara hawa abin hawa ya je ya jiwa mawuya ne bin abin sufiya shi ne ya fara zuwa a sama abin hawa ya je ya jiwa abinci to wannan mas'ala ce ta abin hawa don ababe kurin mu da zamu karanta a yanzu an zuba babu wannan dama ta maganar aje a kaje a ko a mota ko a balle abin dama ba ma magana abin hawa yanzu dole ka taya kafa illa kurin gatanci da ake ma mutane ko manya su ana musu khaima gab da jama'a hata shekarar nan da aka yi wani abu na cinkoso da aka yi mace-mace wani ana gasa gawata musu an san an yada jita-jita da bata hukumin saudiya da bata abin dai cewa wani amiri ne zai jiwa ya zo wucewa aka tsare mutane ya kawo da cinkosa kaga wannan duk wanda ya san tsarin ya san ƙarya ce ba haka bane saboda amiri zai tsaya a wani wuri har ya zo a mota zai wucewa ba amiri ba ma ɗan duk wanda ya san vip masu hali gab suke da mina kawai za ka ba da magana ga dogon tahiya wanda ka shiga mota waye wanda za shi a mota wurin na maganin mota wurin kurin bata abin da aka so a yi dai bai da alaka da wani abin da ya zuciwa kurin tunkoso ne sababin shi kurin yan shiya ne me ya maganin shiya ba sa bin umarni alman kusan saudiya asalin abin za su ganewa su ba sa bin umarnin sun raina su shi kuma ka'ida hanya ce ale retur zuwa nan zuwa nan dawowa kenan bai kamata ba wannan mai zuwa wani mai zawa zuwa kanka su suka ce a dole sun bi asalin abin kenan hanya guda ce ba mai gida wace ba wannan zo na zawa kuma wurin akwai wurin mutar daga hanya he zamanto sunan suna shigowa can suna zawa babu huta inda musu gane ba tun da sahi ake yi ɗan wa hikimar Allah tun da wuri guda ne kai na ƙarshe baka sa abu da ke sauƙi ka tura don ka wuce shi ne da wasu masu ke turo haka aka sai ana cunkusuwa ana cunkusuwa an haka aka sai ana zawa ana zawa duk wanda ya shigo a nan na farko ba wanda ya wuta yau ne cikin mu'jiza kullum cikin Allah ya samu tsallaka ya wuce amma kullum haka aka sai ana zawa kowa bai sani ba ɗan ba ba san ba an gani an jirgi an sama da kaftar sun hango abin an gani ba ba gani bane ba an gura amma ya za'i da jirgi da jirgi za dauke su kuma su a wurin ba magana ba ba mu shawaran kowa ba su kansa azka kin an matsayin su duk wanda ke da tsakiyar ba mu ishe komi da ikon da komi suna cikin matsala ana kallowa ana kallowa ana wani wai ba sani ba abin ne babu solution ba mu huta ni kuran ana kyau ana kallon su kurin kowa zai kuma taurin kai ne kurin himin shiga kai za ka yi ka zo haka ji tukuku tukukuku mai ƙarfin bala'in rabin wuce bulla can wuce haka da aka ta yi tsawon lokaci an mutu a shi da haka mutane a ƙasa sun silke ma yi an wuna da an kagara ƙasa an taka ƙana musu taka haka ake wannan mutu ya ya danne shi masar ya tsawo shi ana wu an yi ya hawo su ya danne su haka aka tuka mutane kuma a ƙasa kuma taka duk mai ƙarfin ƙarfi ko an ƙasa zai an danne shi ko taka kuma a saman mutane ta saman gawa shi da aka mutu mutuwa mai yawa ma ba wani magana amiri kudin tunkoso ne na babu hanyar wucewa kowa ke shigowa sai da aka gaji kudin wuri tsaya a ran nan tun da wani hanyar wala ban da wuta ban da wuta lahiya sai dai wanda kudin mai rabo wani hawa ta sama ya tsallake ina tare mun je bakin kamun mun san ba mun san ba an yi ba mun zo bakin harami na kan tsoho haramin shi kamar hausa mai kwalta wajen shi amma bai sama abin da ke baya ba ya tsallake allah zai ya fita sai ki kayi ayyubala'i bala ya rika wuta kai wani bala ya kice wasu abin da kai ba shi ba abin da kai amma san dai da kare wuta ya samu ya wuta ya tsallaka sai ki ali bala yau a bakin harabi ya so shiga da wafin fada to amma musamman akai ba sai ka ba musu labari ashe an bar bari kura to tun da biyo na hanyar kullum bai wuta ba lahiya Allah ya kansa gauta musu gambe alaka shi da yanzu a tsari da aka tsaka baya saboda tsari yanzu ba ka iya ba ma magana ka dawo ale daban baya baya ku gautar hanya ma kuma hikimar da aka yi tun daga abu ne automatic tun daga wani jama'a ko an kauta baka dama ka komo na ne a jama'a baka dama baka dama komowa an ka bane kun dole ka tayi haka gurin kuma wani bai iya komowa ta wani hanya da tsarin da aka yi kuma dama ɗan taurin kai yanzu tsakanin ma ake rabada bai sai aka sa wani hijabi ka kuma ta tsaka dan wani wane sai ce tsallaka ma shiga sai tsallaka ma sai aka sa baka ganin nan baka gani an sa hijabi baka dan wanka nan to gaskiya an zai wajen wannan abin da aka wanda an zai an zai da wuya a samu ba magana kan wanzu ba magana ga muwalla ke abin sanan abin gurin taurin kai ne na ishi a kawo rashin bin umarni suka bata wurin aka samu matsala kurin Allah ga ta masu kamata kurin kenan asali zuwa ake kawana dawowa shi an ce ma'auya shine farkon wanda ya fara hawa akan dabba ya je wa haddathani an malik annahu sa'ala abdurrahman bin qasim min ayna kana qasim yarmi jama'a yarmi jamara jama'a al-aqaba faqal min haythu tayassara an washi abdurrahman bin qasim ce baban qasim bin muhammad daga ina qasim bin muhammad jikan wuka su jikin daga ina yake jiwa ya cikin malama daga ina yake jiwon shi ya ce minas ta yasa daga inda samu sauki gurin an daga inda sa baka kirin babu kayyadewa kan ansa nan zan zalma yayi jiwa jamara daga batsin wadi daga cikin kwari bangaren wanda ne zamu ce hagun duk wani kaga ada ne yanzu ina kwari magana kwari ana magana hawa na daya hawa na biyu hawa na uku ina magana kwari yanzu duk magana kwari kwari ada ne duk abin abu da shayi mutanen da yanzu magana kori za magana kori haka kenan kurin duk inda ka samu sauƙin jiwa kurin gajewa daga dama daga hagun kurin gajewa kin babu kaidi sai daga wuri kaza duk wannan gaskiya yawan jama'a iya kore wannan abun rashin yiwuwar shi ma gaba daya kenan haka yace za a jewa daga inda ya samu sauƙi yake jewa qala yahya su'ila malikun hal yurma an sabi wal marid فقال نعم ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهرق الدم فإن سال المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى وجوبا نعم في كيوتة إمام مالك رحمه الله مالك يتشوى أمي تنبيا هل يرمى عن السبي والمريض yaro ai ana ma yaro haji ko to yaro karami da mara lahiya an iya musu jiwa ko dole sai na kansu ya ce na'am kenan ana musu jiwa ana musu mutum aka bai lahiya iya baka sako wani da ka jefa mini kamar jiwa ba ya je ba sabanin tawafi ana ibar ya warke ko kuwa a tura shi a kura a je a yi da shi amma jiwa na jamara ana iya mara lahiya wani je mishi kamacin shi to nan malaka ramana bayan ya ba da amsa ana iya ma yaro da mara lahiya jiwa shi yaro da kuma da shi yake to sai ya ce amma shi mara lahiya ba yaro ba zai ɗauki lokacin da ake zuwa jiwa ya ninka kabbarorin shi a inda yake zai kenan lokacin da ya san ya aiki an ta mai jiwa imam malaka ce ya rika yin kabbara a inda yake magana kenan a inda yake zai fa yukabbiru hufi manzilihi amma wayar daman zai yanka dabba dalilin bai sami damar yin jiwa ba wannan zakin zai yanka fa'in sahar marid fi a yamin tashirik in shi mara lahiya ya samu waraka ya warke a kwanakin haji uku kwanakin yayyane da nama da kwana uku da na ban sallah in ya samu lahiya ramar ladi rumi anu zai rama dan bai iyawa ne yanzu ya samu lahiya lokacin kuma jiwa zai rama wannan jiwa da aka mishi kuma ba da hadaya wujuban nan hadaya ba ta aikin kamata yi hadaya ta fidiya za mu ce ta wajibci da aka ɗora mishi wajibi ce ba da hadaya don wancan jiwa da ya bari bai yi ba haka imam malik da rahama Allah qala malik imam malik ya cewa la ara ala alladhi yarmi al-jimar aw yas'a bayna safa wal marwa huwa ghayr mutawaddi i'adatan walakin la yata'ammadu dhalik malik ya cewa ban gaba bai tare kan da ra'ayin cewa wanda ya jiwa misali kaza wurin jiwa ba rawa ba cewa ai baka yi jiwa bai ka rawa babu wani shaɗin kiran ba da wani abin sanne babu sharaɗin alwala a wajen jiwa haka sai a yi tsakanin safa da marwa shi ma babu sharaɗin alwala haka kiran jamhur haka yake babu sharaɗin alwala me zai wakana an san tawafi dole he da alwala kuma ba a yin tawafi he ba ba a yin sa'ayi bayan tawafi me ya kawo magana zai yi ai mutum yayi tawafi ya kare ko kayan sa'ayi ko cikin sa'ayi a rata wurin kenan magana sakin da ke anan me sa ayin safa da marwa inda ka tsawa fanka dan arwallaka ta warware kakka damu ka ci gaba da sa'ayinka shi da magana babu matsala kan matsala a ce ka zo ka saki arwalla ko inna tawafi akwai da zaka ci gaba tawafinka yace ba wani lahi amma kai da gangan shine yace kenan kalmar da la ara alal ladhi yarmi jimara ban gaba wani abu akan wanda ke jiwon wurin jiwa a yasa bane safa da marwa ko mai sa'i da kan safa da marwa ko gar mutawaddin alhali bai da arwala ya da tamana ban gai wala wala da yarata shine la da yarata ban gaba wani ya da sakewa daga babai sake kodu amma walakin amma abinda ake nema la ya ta'ammudu zalik kai haka da gangan dan a cikin aikin haji abin mai kyau ayin kin abin da yayi ayin amma yin ba sharadi bane وحدثني عن مالك ودنا رواه حديث اللي وقت ما قلت دان غنن با صحابي بني با تابعي لشي قاسم بن عمر كده مغنى ها ها ايه haka malaka ce akwai masu ganin ba haka wani malaka ce ba haka wani wajibi shi a malaki a mamman haka akwai masu ganin ba wani kakan shi ba magana wannan shi dai mamman haka yi gani shi haka yake gani Allah ya kanya zauta mishi ma kuma sa ganin ba magana shi da yanka na sai me yake cewa sai wa haddathani an malik kada mun goma zamu da shi bangaren saukin gaskiya bangaren sauki ya dadi da kace ga yanka gurin gaskiya ba wajibi bane ba sai wa haddathani an malik annafi anna abdullahi ibn umar kana yaqul لا ترمى الجمال في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس abinda ke wannan ruwaya ta abdullahi bin umar iya fatawar ko cewar la turmal jimar ba a jiwon wurin majewa ta jamara fil ayyam thalath a wannan kwanakin guda uku na bayan sallah ba a jiwa hatta tazula shams sai rana ta gushe da tsakiyar sama ma'ana kenan sai lokacin azhar ya shiga an san na sallah tun daga an san ɗan masu udiri tsakiyar dare marasa udiri dai bayan hudu alfajir tun daga ranar sahiya dai wuni guda amma ita ta kwanaki uku ka'ida sai bayan zawal yanzu wani abu ne daban yanzu ya gito na masa'alar yawa ko cunkoso sai hukuma take ɗaukar dokar cewa dole a rabawa kowace ƙasa lokacin huta an aka ce yanda ake a ce kowa sai bayan zawal zai zo ya yi jiwa to ɗayan biyu ne in ma cunkoso ku hallakar da kanku a wurin ko ku ta yi haggarin allah ba ida ba don da wanda ya san sa'uriya kwanaki na baya don lokacin muna zuwa ma wuri da ake wa arfa riye wurin jamara ake a sa bariyar ba mai gucewa suna jira ba abu da ya daidai zuwa sai abu da ya shi a shiga haka ake asali abu sai wannan abin da ake yi abin da ya ka aka fasa shaga da bayowa wani lokaci aka yi haka ana kuma lokacin da an yi hawa lokacin hawa guda ne ƙasa ɗaya sama ta babu ƙasa da aka hawa hudu to da akwai ƙasa kuma akwai gada da aka yake hawa sama sai ku jewa ƙasa da ka suka ɗine da dole na gani da ido na lokacin nan kenan to yanzu wani shiga da aka zo an yi tsare mutane bakin ba da a zawo tana yi mutane da aka rubu da aka yukura wannan to duk wani wanda yake gaba wannan da ikon da ta kun gada ta buɗe gada da ta buɗe nan duk da wanda haru da mun kun haru da kan daya aka taka mutane akan gadar cunkutun da an turo da kai suka yi burki ta an turo ka masu turo ka dubinne ne kai duk kariyan ka bai ka iyawa fun ne mai karfi kun shu kuran kun ake hawa mutane da kai wannan mutane ake hawa da anan askar ma ba talak ba na ba sun sun kai kasan suka mutu sun kai dari hudu ma'aikatan sojin masu aikin sun kai suka sun kai dari hudu sun kai dari hudu suka mutu sun dari hudu ba yawa ba a rage ba yan aikin masu karewa mutanen dole ka gaba da kun taka shekara aka kauce da shi suka mutu lahira wasu mutu a saman gada aka taka wasu ka mutu aka wasu hado ka wani abin shi ya kawo kenan daga nan aka ɗauki mataki biyu na maganar aka tsara wurin hawan maimakon ɗaya aka yi tsari ba gada mace wannan mai fan ba a aka wanda ko da ke a gani na yanzu dai na kasa yanzu alhamdulillah gaskiya babu wannan abin alhamdulillah yanzu kwarai an yi a wurin hawan ɗaya biyu uku hudu wanda kuma gaskiya wanda ke zuwa ga wurin ba magana a cinkoshe kun ba magana a tsaya a tsare ku a ce he kare ɗaya buɗe tsare wani kare ɗaya ta shiga wannan wannan furkin a dane mutane kaki nan da ruwa ta kawo sai a ce to yanzu a raba ta ce ta gari kaza ku fitar sai kare kaza da ruwa ta kuma akwai da ruwa mutane su ce a su kusa wuta dole ya kare ɗaya wani masu ya saba ma tsari ne kuma ba a wani da ruwa ta kuma yana da ruwa za mu ga annabi sallallahu alaihi a gaban yadda yake ba da dama ga wasu waɗanda suke jiwon a ba ta dama masu kan makiyaya uzu ne kawo ya ce su je in suka yi jiwa ranar farko ya su gama na kwana na biyu na uku su yi rana su ta yi ku kiwon ku dabbobin bi su dawa su yi jiwon ma yi kwana na biyu da ruwa ta kawo ta kiwo ta zuka da ruwa ta lahiya ta za a samu samun cikasi kowa sani kenan sai da an ce yanzu kakka hoto lokaci kaza ba matsala bace ba duk da alhamdulillah ganin tsarin da aka yanzu mutane suna amsawa ko da wani mai taurin kai ta shi fiye zuwa ya zuwa sun ba kamar ba matsala wani sun je sun yi sayan shi sa kenan ba matsala yanzu da ka ce maka wuta ma ya tashi zuwa rikin to da yanzu abin gaskiya babu tunda wuta ake tunda sayan ake ta yi to da kuwa kowa bai wuta sai dai da zuwa kowa ka ɗauko wuf a ce a shiga shi sa dole a yi a yi mace mace to shi ne yanzu kan wannan mas'ala kenan ita ce yake cewa laban umar ka ajiwa an samu kenan haka ne ka'ida an ba dan ba haka magana sai mai ban zuwa da shi ba sai ar-rukhsatu fi ramal jama'a wanda aka ma rangome na jiwon wannan majewa ta kwanakin mina wurin jiwa duwatsu حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر بن حزم عن ابي ان ابا بداح بن عاصم بن عدي اخبره عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء العبد في البيتوتة خارجين عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النحر abin da ke wannan ruwaya cewa manzana sallallahu alaihi wasallam arkhas li ra'il ibn yayi rangome ga makiyayan raqumma dan a ba su dama zama da raqumman su kasa bacci kuma suna aikin haji makiyaye ne kuma an musu rangome mi fil baytu tati kharijin amina su kwana a wajen mina me suke za su yarmu ne yawan nahar za su yi jiwa ta ranar sallar layya su yi da kowa sun mai ramuna da gada wa min ba da gada liyomai sai su yi jiwon gobe da jibi na kwana na biyu su yi jiwa rana ɗaya malaka zama tafsirin magana hadisin a gaban sha Allah ya ce sun mai ramuna yawon nafar kuma sai su yi jiwa yawon nafar ranar ko kaɗauwa ranar ƙare ƙasar a yamin nuna shi ne yamma nafar ana shiga da ake kenan kadawa gaba daya a kudu hutur ga mina dan barin mina kenan ranar ta karshe wannan hadisi ibn malik ya fasara shi a gaban sha Allah wa haddathani wai wajin gattata wa haddathani an malik an yahya bin sa'id an ata bin abi rabah annahu sami'ahu yadhkur annahu urkhita li ra'i li ra'a an yarmu bil layl يقول في زمان الأول قال مالك ya ce me yake ni shi ya bin sa'id yake ce a ɗabin abin raba ya yi ji a ɗabin abin raba iya ambata cewa an yi rangume ga masu kiwo makiyaya gudun su yi jiwon su ma da dare ba tare mutane masu yi da dare a zamanin harko kenan da zamanin sabai haka aka yi ba wani matsala kenan sannan haka na a yi jiwa su yi jiwa da dare su yi jiwon su da dare قال مالك إمام مالك هيك توا تفسير الحديث الذي أرخص فيه وانا تفسير وانا حديث ديك بعد لما كان بتاع مين تفسير شي تفسير ده كان مثلا استاذ سلمى أرخص رزق مثلا يا رنقوم في استاذ سلمى لرعاية الإبل جمك يا ين رقمة وانا حديث ده كان أنا يا رنقوم لرعاية الإبل في تأخير رمي الجمال يا مثلا رنقوم جينكرن جيوا نا رامورن جيوا me ma'anar shi tarihin shi fi ma nura wannan alam malik zai tafsir ce abinda muke gani ita tsammanin ga ma'anar hadisin ce imam malik yace annahum su makiyayan raquma da aka wannan kuma me yake wakana su yaramuna yawman nahar za su zo su yi jiwa yawman nahar a ranar sallah irin na kowa fa idza mada yawman ladhi yali yawman nahar in wannan wuni na biyu kenan washe garin sallah wanda yake bin ranar sallah in ya huce ramo min al-ghad sai su yi jiwa a washe gari washe garin kwana na farko kenan kwana na biyu ne mai kenan bayan sallah ko in suka yi jiwa ranar sallah hestahi sai su zo a kwana na biyu na bayan kwanan sallah shine yawmun nafar al-awwal ranar hutawa ta farko wata ranar nafar al-awwal ai wanda me Allah ta famin tajil fi yamini sai sama alaiko me famin tajil fi yamini ai wanda ya huto a rana ta biyu ban sallah ne ko to shine ke nafar awwal rana ta biyu ban sallah wanda aka wanda yake gaugawa ba shi dama ya huto ya dawo ya dawo makka shikenan ya kare ya kare jiwon shi to shine nafar awwal kenan rana na biyu ban sallah ita kenan he su zo a rana nafar awwal he su zo su makiyaya in suka ji wannan sallah he su tsallake kwanaki guda kwana na biyu su zo فيرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك هي سي جيوا نجيا da yuce su da basi ba kuma da jihon ranna li'annahu la yaqdi ahadun shay'an hatta yajib alayhi tunda ba aram ba ci arama abu abin da ya wuce ya zama wajibi kanka kai wanda ya zama wajibi kansu ba su yi ta ba cikin za ta rama fa idza wajaba alayhi wa mada kana qada ba zalika in abin da ya wajaba kansu kwana farko ba su yi ta ba kuma ta wuce shi ne suke nan ramuwa za su yi bayan ya huce fa'in ba da alamun nafar in sun ga a ran nan suke bukata su bar mina shi ke nan faƙar faragu sun ƙari aikin haji sai sai su wani na ƙamo da daga ɗin kuma sun zama na nan ko nan shi na rama wai na su yi mun nafar akhir sai suna tare da mutane su yi jiwa ranar ƙarshe tare da kowa wa nafaru su kaɗo nan mai almuhimmi kaga nan aiwatar da rura ta sa annabi sallama ya ba su damar su yi jiwa kafin sauran jama'a kai su su yi jiwa bayan jama'a bayan an yi su sallama gaba da ba duka ba su yi ba jiwa ranar ta biyu sama ga ba su yi ba kaga wannan ai da ruwa ta kawo haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba su habbai irin su Abbas damar an san kwana mai wajibi ne amma Abbas dan iya shayarwa aka fi dama ake zuwa ya kwana a Makka duk wannan kaga wani abu kenan kullum akwai da ruwa musulunci san da ruwa in dai akwai wata da ruwa da ta sa na abu ka ta da hankali ka dole ya yi ko ta kai ba kai ba ka hen da akwai da ruwa kenan abin da kika canji a yanzu da yawa da ruwa take kawo suke canza wasu ababe dalilin kuma malaman zama fatawa daga gaskiya kaza ana iya kaza ya to ai kaza kuma tun akwai darura to wannan shine abin da yake wannan wurin zikir zikir a kace Imam Malik rahimahullah ya fasara mana rangon da manzo Allah ya wa makiyaya shine tsarin yanda ake ma magana hadisin ba ga hadisin gwargwari da aka ce su yi jiwa yawan yawan nahar su yi jiwa tsarin mutane wa shagali gusu zawwa sai kwanan na biyu sai su yi jiwa wanda rana ta wuce su su yi jiwa har nan sai sun gana ma daga ranar ma su gida tun sun kare suna cikin wasu masu gaugawa an kuma suna so su tsaya tare da mutane amma sun koma ba su tsaya tare da mutane su yi jiwa rana ta uku kuma su tsaye shi kenan an kare wa haddasa ne an malik an abi bakar bin nafi an abi an na binta akan lissafiya binta abi ubaid nufisat bil mutadalifata fatakallafat hi wa safiya hatta atata mina ba da an garabat shamsu yawman nahar فأمرهما عبد الله بن عمر أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم يرى عليهما شيئا نمي وكان سفية بنت أبي أبيد تعرض وتأديتا يتدم وانتا إتا يتدم وانتا سفية تسام أيهوى أمزدلفة wurin da ake kwana an aka hoto daga arfa to ta kwana a nan da ake hutawa tun da ba hutu ba suna cikin shagala ta abin mai akta mai jego hatta ata taminan ba'ad an garabta can ba su samu damar zabuwa mai na ba tare sauran alhazai a rasalla sai bayan haɗawar rana na rasalla suka iso mina sun sami abdullahi bin umar a mina ya ba su umarni cewa an tarmiyar jamara hin aka ta su kai tsaye daga zawarsu su je koda da daren ne su je hijamara kuma walam yara alaihi mashi'a babu wani abu da su yanka ko na abu shi ne da mazawarsu san da mazawa ba ba ta yi tunar su mai sayi sun shiga dare lahi a kaka da ruwa ta kawo uzuri ya kawo na shagala da mai jego wanda mun gaya muku jego ko haila ko nufasi bisa na sauran aikin hajji balla tawafi ba abin da ba a yakin haji ko tsayuwa rafa ko kwanakin mina ko jiwa duk wannan nifasi ko haila ba su hana shi qala yahya su'ila malikun amma nasiya jama'atan min al-jimar fi ba'd ayyamina hatta yumsi nan an wa imam malik rahimahullah tambaya akan mutumin da ya mance a cikin wurin jiwa uku ne sai ya mance wani wuri ya wadda ɗaya na biyu biyu na uku bayan ga wannan wadda ba mace jiwa ne a kwanakin mina he da marice da ana bayan zawa he da dare tana ce ma na ta tayi musu ƙala liyanin mai ayi sa'atun zakar mai lelin a wani har malaka ce zai yi jiwon shi duk lokacin da ya tana bai yi ba ɗaya ne biyu uku ne tana kai tsaye duk lokacin da babu lokaci kenan zai zo ya yi jiwon shi ya kama sace kama yi sallin salata idan nasiha su mu zakara ha lila wani haram matsayinsu ɗaya da wanda ya mance sallah kuma sai tuna dare ko rana aika kai tsaye zai yi ta nan saɓar mutane akwai masu tsammanin wai mutum ya mance sallah wai wata ya ta kewayo da ya kwasan jihar ina ga jiya na mu tambayi ya mance sallah amma yadda asaba ce yadda ta kewayo haka ake cewa ita sallah duk sallar da ka bari duk lokacin da ka tuna ta ba a jiran komai kun baka laifi mantuwa ce amma kana bari bayan ka tuna to ta kiyo to ka shiga matsala ka shiga taka doka ta Allah kuma ka shiga laifi amma daga ka tuna kai tsaye za ka yi aure ka yi ta ko dare ko rana hudu rana hada rana za ka yi ta ko ba da lokaci sallar aka wuce ta bata lokaci lokacin aka tana ko hudu ran abin ta hudu ran hada na wannan fida ce amma farilla ko kana yi da ranar hudu za ka yi ta kuma manzo nake bada labarin cewa wanda ya sallaci raka'a daya ta sallar asuba yayi ta da iya ta biya ta bullo ya sama asuba haka nan hudu ran bi hanata ita an sallar farilla ce haka yace wanda ya samu raka'a daya ta al'asar yayi raka'a daya rana ta fara ta al'asar ya samu al'asar kenan abinda abinda nafila ce ake ba ayi hudu rana kwada rana amma farilla an aka mance ko barci kana tashi gurin kun zaka yi arwalla kai wannan sallah kowane lokaci ne mancewa ce kai duk lokacin da ka tsaya kurin kai tsaye zaka tashi kurin kai ta yace kenan kaman wanda ya sallah ne kaman wanda ya mance sallah ne zai yi ta lokacin da ya tura shi ma tawafin kai ji wanda ka mance kowane lokaci ne kurin zaka yi shi dare ko rana sai ce amma fa'in kana zalika ba da masu hadar ko bi maka amma sai bayan kana maka kabar mina au ba da ma'akar jimina ba ko bayan ka huta daga maka makanta katina ashe ni na bar jiwa ya ce fa'ale la hadu wajibun malaka ce za ka yi hadaya wajibi ka yi hadaya don kabar jiwa والله أعلم إنك لوكت شيء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته